أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله هاتف نبينا إمام المرسلين سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف على آله وصحبه التابعين من هذه إلى الدين حق قدره مداد العظيم الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cikin azkar ina za a tashi bismillahir rahmanir rahim babin abin da ake bukata mutum ya faɗa idan shaidan ya bijira gare shi ko ji tsoron shaidan idan mutum ya ga aljani ko ji tsoron aljani to wata addu'a ya dace ya yi wannan za a faɗa a wannan babi ubangiji tabaraka wata'ala ya ce ko dai wasu wasi zai bijiro ma gare ka daga wajen shaidan shaidan zai wasu wasi gare ka to abinda za ka yi ka nemi allah ya kare ka ka nemi tsari da allah inna haƙiƙa ubangiji mai ji ne masani ne da duk halin da bawa yake ciki ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya faɗa a wata ayar duk lokacin da karanta ƙur'ani mukan sanya tsari mai kariya tsakaninka da waɗanda ba su ba da gaskiya ba da lahira da yawa daga malamai sun tafi akan cewa masturan ɗin a wato majazi a ƙali ne ana nufin satira za a kawo sunan fa'ili ne amma sai aka kawo sunan maf'uli wasu kuma suka ce a yana nan bisa asalinsa sunan maf'uli dama ake nufi wato wanda yake an kare shi da wani tsarin daban daga ikon Allah ta baraka wa ta'ala shi yasa wanda duk shaidan ya bijira gare shi ko aljani abin da ya kamata ya nemi tsari da Allah sannan kuma sai ya karanta abin da ya sauƙaƙa gare shi daga ƙur'ani mun ruwaito a cikin sahihu muslim daga abu darda'i a Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina neman Allah ya kare ni daga gare ka sannan yace ina la'antarka da irin la'antar da Allah ya ma ya faɗa haka har sau uku ya miƙa hannunsa kai ka ce zai karɓo wani abu ne malamai suka ce wannan ya shirya da mu bisa halaccin aiki ɗan kaɗan a sallah yayin da ya gama daga sallah muka ce da shi ya rasulallahi mun ji ka kana faɗar wani abu a sallarka tun da muke da kai ba mu taɓa jin ka faɗe shi ba mun ga ka shimfiɗa hannunka sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce haƙiƙa maƙiyin Allah shi ne Iblis ya zo min da wani garwashi na wuta, don ya san wa wannan garwashin a fuskata, shi yasa na ce, ina neman Allah ya kare ni daga gare ka, na faɗa har sau uku. Sannan na ce, ina la'antarka da la'anar Allah cikakkiya, ba sai ya ja da baya ba, har sau uku. sannan da kuka gana miƙa hannu nufi na in kamo shi ma na rantse da Allah in ba dan addu'a da ɗan uwanmu annabi Sulaiman a yayi ba da na kamo shi an ɗaure shi tabau a waye gari yaran ‘yan mutanen Madina suna wasa da shi na ce ya kamata ga wanda ya ga shaidan ko ya ga aljani ya kiran sallah irin kiran sallah da ake in za a yi sallah haƙiƙa mun ruwaito a sayi muslim daga suhail ibn abi salihim cewa suhailu ya ce mahaifina ubana ya aike ni unguwar banu harisata ina tare da wani yaro namu ko wani aboki namu min haɗin sai ga wani ya kiransa daga wata gona katangantacciya kamar gando da sunansa wannan wanda yake tare da ni sai ya leƙa gonan nan bai ga kome ba gashi an kiransa ya leƙa wai dai ya ga waye yake kiran nasa amma sai zama bai ga kome ba da muka dawo gida sai na faɗa wa babana abin da muka gani sai babana ya ce da ni laushe artu an naka talƙa haza da na san cewa za ka gamu da irin wannan lam ursilka da ban aike ka ba sai dai duk sanda ka sake jin wata murya ta yi kiranka kai kiran sallah domin na ji a ba huraira Allah ya ƙara yadda gare shi yana zantarsuwa daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa shaidan idan aka yi kiran sallah yakan ja da baya yakan gudu babin abin da zai faɗa idan wani lamari ya ci ƙarfinsa ya wani abu ya ci ƙarfinsa misali bashi ya ci ƙarfinsa rashin lafiya ta ci ƙarfinsa rashin ciniki ya ci ƙarfinsa wani dai abu na lamuran rayuwa wanda yakan damu mutum mutum ya kasa samun maganinsa to me zai faɗa a irin nan wata addu'a ya dace ya yi murwaitu a sayi muslim daga abi huraira allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mummini ƙaƙƙarfa ya fi soyuwa zuwa ga Allah tabaraka wata'ala daga muminin da yake rarrauna shi yasa kai mumini kaka bari wani labari a ce ya fi ƙarfinka duk wani abu da zai nemi ya fi ƙarfinka to kai san iya za ka kaga kai ka fi ƙarfinsa ba shi ya fi ƙarfinka ba sai dai shi mumini ko kaka ba yake akwai alheri tare da shi da wani ƙarfan da wani ke rarraunan da akwai alheri a cikinsu amma koyaushe kai kwaɗayi a bisa abin da zai amfane ka wajibin mummuni a koyaushe ya ringa tunanin me zai amfane shi ba wai a same shi ya yi bacci ba sai dai abu ya zo ya same shi haka a koyaushe mummuni ya ringa tunani me zan yi ne in yi gaba me zan yi ne ya zamo na samu ci gaba a rayuwata wasta in min like ka ringa neman taimako da Allah amma kaskai hali irin na gajiyawa ga irin yadda abu ya rikice ka tsaya tsayin daka sai ka samo mafita a ciki da wani abu zai same ka to ce da na aikata kaza da kaza da kaza zai afku da na yi kaza da ai ba zan samu fadawa cikin wannan ba a'a sai dai ka ce ka ce kaddarar haka Allah ya kaddara duk abin da Allah ya nufa shi zai aikata domin lau tana buɗe aikin shaidan ina ma ina ma abu ne mara daɗi mun ruwaito a sunan abi dawud daga aufim malik Allah ƙara yadda a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kunci tsakanin mutum biyu makariyu alaihi sai wanda aka ba shi rashin gaskiya ya ce wanda aka ce ba shi ne da gaskiya ba ya ce yayin da ya juya zai tafi hasbiyallahu wa ni'mal wakilu ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala yana zargin bawansa bisa gajiyawa bawa ya zama ya kasa katabus ba wani matsayi ya samu wajen Allah ba abinda Allah yake nema a koyaushe ba wa ya tsaye tsayin daka wajen neman mafita a dukkan wani lamari na rayuwa sai dai koyaushe ka zamo mai hange mai tunani mai hankali amma lamari ya rinjaye ka kai kai ka samu mafita amma mafitar ta ƙi samuwa to a sannan sai ka ci haziyar lahuwa neman wakilu na ce kai su da fata kafe da sukunin ya kai su ana sakinsa bisa ma'anoni yana daga gare ta tausasawa yi da taushi da tausasawa abinda ake nufi da wannan kenan Allah shine masani ina umarta ka tsaya kai aiki amma aikin da za ka yi bisa tausasawa inda za ka iya ɗorewa bisa wannan aikin babu abinda mutum zai faɗa idan wani lamari ya wuya ta gare shi mun ruwaito a littafin ibn sunni daga anas ibn malik Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce Allah ba abin da yake mai sauƙi sai abin da kai ne ka sanya shi ya zama mai sauƙin. Allah kana iya sanya abin da yake mai wuya ya koma mai sauƙi in ka nufa. Na ce, hazina ana faɗarsa da fatar ha'i wadda ba ta da ɗigo da zaira wadda take mai sukuni. Asalin hazanu ƙasa wadda take mai tsandauri, wa shanuwa wadda take mai kaushi. Babu abinda ɗan adam zai faɗa idan rayuwa ta tsananta gare shi murwata ta ibn suni daga ablamin umara allah ƙara yadda a gare su ya karɓi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzala ya ce me zai hana ɗayanku idan lamari ya wuya ta gare shi lamarin rayuwarsa ya ringa cewa duk sanda ya fito daga gida ya ce bismillah ala nafsi wa mali wa dini allahumma rarrini bi qara'ika wa barik li fi ma qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la tahira ma qaddamta ina ina neman albarkar sunan Allah ga kaina da dukiyata da addini na Allah ina roƙonka ka sa in zamo mai yadda da duk abin da ka hukunta a gare ni Allah ka sanya min albarka a cikin duk abin da aka kaddara min har ba na so gaggauta abin da ka jinkirta ba ko kuma jinkirta abin da ka gabatar ba babin abin da ɗan adam zai faɗa don ije aibobi mun ruwaito a littafin ibn sunni daga anas ibn malik Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan da za a yi Allah ya ni'ima ga bawa ni'ima a dangane da iyalinsa ko dukiyarsa ko ‘ya'yansa ya ce ba sha Allah wula wata illa billah ya ga aibi a cikin wannan ni'iman da Allah ya masa sai dai mutuwa mutuwa wannan kuma ba ko ba makawa ai sai an mutu babin abin da zai faɗa idan musiba ta same shi daidai musibar ƙarama ce ko mai yawa ƙanƙanuwa ce ko mai yawa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ka albishir ga masu haƙuri su ne wa'annan da idan musiba ta same su ƙalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma ala kulli hali mu ga Allah za mu koma ula'ika masu wannan yin haka alayhim salawatu min rabbihim addu'o'i sun tabbata gare su daga wajen ubangiji Allah yana yaban su haka nan kuma za suna samun rahama ta Allah masu wannan su ne wanda suke sun shirya mun ruwaito a littafin ibnu sunni daga abi huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli shay'in ɗayanku ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a duk wani abin da ya same shi kaɗe ko da hancin takalminsa ne ya tsinke tsinkewar hancin takalmi tana cikin musibu na ce in ji nawawi shis'u ana karanta ana faɗarsa da kasar shi ne mai ɗigo sannan kuma da sukunin sun wadda take ba ta da ɗugu shi ne ɗaya daga hancinan takalmi wadda ake ɗaura ta zuwa ragamar takalmin babin abin da mutum zai ringa karantawa idan ana bin sa bashi ya kasa biya mun ruwaito a littafin turbizin daga sai da na ali allah ya ƙara yadda a gare shi anna mukataban cewa wani bawa da aka ɗaura wa fansa ya zo ga sayyidina ali ya sai ya ce wato kana fa'ai ni ajastu ni na gajiya an kitabati daga biyan fansar da aka dora mu fa'a'in ne so nake ka taimaka mu sai sai na ali ya ce ba ka son sanar da kai kalmomi allama ni hinna rasulullahi da manzala sallallahu alaihi wasallam sanar da su kalmomin nan da a ce ana binka kamar dutse dainan na bashi da sai Allah ya biya ma wannan bashin in dai kana karanta wannan addu'a da a ce ana baka ana binka bashi a watan ruwa kamar girman dutsen uhudu to da sai Allah ya biya ma bashin Ƙul ka ce Allah makfini bi halalika an haramika wa agani ni bi farlika amman suwak Allah ina roƙonka ka izan min da halalinka daga haramun kuma ka wadatar da ni da baiwarka daga waninka Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa hakika mun gabatar a babin abin da ake faɗa inda sabahi wal masai da safe da kuma da yamma mun gabatar da hadisin abi dawuda daga abi sa'id al-hudri a cikin kissar mutumin da yake sahabi ne wanda ake ce masa abu umamata da faɗinsa wa ƙaulahu da faɗinsa humumun lazimati ne wadda ya rasulallahi damuwa ce ta nace min da basussuka ana bina basussuka ana cikin matukar damuwa babu mambuliya bil wahashati babun abinda wanda aka jarrabe shi da kewa zai faɗa mun ruwaito a cikin littafin ibn sunni daga walid ibn al-walid cewa ya ce ya rasulallahi ni so da yawa nakan ji kewa sai mazala ya ce marji aka idan ka riƙi makwancinka in ka kwanta ka ce a uzu kalmatin lata mati min garabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayadi ne wa an yi harurun ina neman kariya da kalmomin Allah cikakku daga fushin Allah da azabar Allah da sharrin bayin Allah ina neman kariya daga wasuwasin shaidanu kasi min wasuwasi ina neman kariya daga ashe shaidanin ma sun zo inda nake za ta roruka idan ka faɗi haka kewar ba za ta cuce ka ba ko kewar ba za ta zo kusa da kai ba mun ruwaito dai a cikin littafin ibn sunni daga bara ibn azibin allah ƙara yadda a gare su ya ce rajulun yashku ilaihi alwasha wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo ƙara kewa gare shi sai manzon Allah ya ce ka yawaita fadar subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت جللت السماوات walaru bil izzati wal jabarut wato an rufe sama da kassai samai da kassai da isa ta Allah da iko na Allah faƙala haraju sai mutumin ya faɗe ta shi kenan sai wannan kewar ta kawo daga gare shi ya daina kewa man buliya bil waswasati babin abinda wanda aka jarrabe shi da yawan waswasi zai faɗa ubangi tabaraka ta'ala ya ce ko dai a waswasi zai saukan ma daga wajen shaidan to ka nemi kariyar Allah ubangiji shine mai ji masani da halin bayi mafi kyan abin da ake faɗa idan waswasi yana damun mutum abin da Allah ya mana ladabi da shi ya umarce mu da shi da ya faɗa da mu faɗa mun ruwaito a sahih buhari da muslim daga abi huraira Allah ya ƙara yadda gare shi abu huraira ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan yakan zo wa ɗayanku ya ce da shi waye halici kaza waye halici kaza kan haka ƙarshen shaidan ya ce kai wa halicci Allah idan ya kai wannan matsayin ya nemi kariyar Allah waliyantahi ya daina sauraron sama ya daina sauraron shaidan ya daina a wata ruwaya a wadda take ta zo a hadisi ingatacce ruwa ingatacce mutane ba su gushewa suna ta tambaya har a ce haza wannan Allah ne halakallahu halka Allah ne ya halicci halitta to shi kuma Allah fa wanda ya samu wani abu daga wannan ya ce bantu billahi wa rusulihi na ba da gaskiya da Allah na ba da gaskiya da manzannin Allah mun ruwaito a littafin ibn sunni daga sai da Aisha Allah ƙara yadda a gare ta a sai da Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu wani abu daga wannan waswasin ya ce amanna billahi wa rusulihi mun ba da gaskiya da Allah da manzanninsa ya faɗa har sau uku wannan waswasin zai tafi da gare shi mun ruwaito a sayi muslim daga usman ibn abil asi Allah ya ƙaddar da a gare shi ya ce na ce ya rasulallahi hakika shaidan ya tsare tsakanina da sallah da karatuna yula biswa alai duk sannan na fara sallah sai ya zo ya rikitar da ni sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika shaidanu wannan shaidan ne ana ce masa hinzabu idan ka ji alamarsa ka nemi Allah ya kare ka daga gare shi kai tofi daga hagun ɗinka sau uku shi ke nan usmanu na abu ya ce sai ne yadda manzan Allah ya faɗa sai Allah ya tafi da shi daga gare ni a dawawi ya ce hinzabu da ha'i mai ɗugo sannan nuni mai sukuni sannan zaira mai fataha sannan kuma ba mai ɗigo ɗaya an samu saɓani tsakanin malamai a game da wasalin ha'in akwai a ciki wanda ya ce hanzabu da fataha akwai a ciki wanda ya ce kinzabu akwai a cikin malamai wanda ya ce a hinzabu ne a ce hanzabu ko a ce hinzabu suna yayi shuhuran amma a cikin malamai ma akwai wanda ya ce hunzabu ake cewa a kawo ibn al-asiri duk wannan zan tuka ibn al-asiri ko na uku nan a ibn al-asiri ya ruwaito a littafin sa na nihaya akan garibin qur'ani wanda aka ce duk a littattafan garibul qur'a garibul hadisi ba kamar sa a yanzu yanda jalaluddin suyudi yake faɗa alfiyar ta hadisi wa ibn al-asiri lana agala wa laqad lahastuhu ma'a zawaida tu'ad وابن الأثير لا نأغلا ko a ala nihaya ta ibn al-asir a yau ta fi kowanne littafi na garibul hadisi ɗaukaka wala kalla hasu suyudi ya ce amma na rairayo shi ma a zawa'ida tare da yan ƙare-ƙare tu'ad da za a lissafa amma dai abinda aka sani fata ko kasara a ce hanzabu ko hinzabu mun rota sunan abi dawud da sinadi kyakkyawa daga abin zumailin abin zumailin ya ce na ce da abu abbasin wani abu ne da nake damuna a zuciyata wani abu ne nake samunsa a girjina ya ce menene na ce wallahi ba zan iya faɗa ba ba zan iya faɗa ba magana ta yi muni ba zan iya faɗata ba sai ya ce da ni wani abu ne daga kokonto wara hika eh dariya ya ce ai ba wanda ya tsira daga irin wannan har sai da ubangiji ya saukar da fa'in kun tafi shakke min ma an zanna ilaika fasalil lazina ya qara'una alkitaba min qablika laqad ja'aka alhaqqu min rabbik idan kana cikin kokonto ne daga abin da muka saukar gare ka to ka tambayi wannan da aka sauka musu littafi kafin kai fa qala li abdul abbas yace da ni idan ka ji wani abu na daga waswasi a zuciyarka ka ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa kulli shay'in alim karanta wannan aya yana da muhimmanci ga wanda waswasi ke damun sa mun ruwaito da isnadin mu isnadan mu ingatattu al-risalar malami babba abul qasim al-qushairi Allah ta'ala ya ji kansa daga Ahmad ibn Da'ir Ruzabari shugaba mai girma Allah ƙara yadda a gare shi ya ce isa'un fi amri taharati ina tsayawa tsananin bibiya a lamarin tsarki in na zo tsarki abin yana wahal da ni duk yadda na sai shaidan ya riga min wasu wasi ai ban yi ba sai na sake na koma na sake sababtu min almai wadda dare sai zuciyata ta yi matukar damuwa saboda yawan abin da na zubar daga ruwa amma duk da haka zuciyata ba ta nutsu ba na ce ya ubangiji afuwaka afuwaka ina roƙonka yafewaka yafewaka ya ƙulu sai na ji wani mai kira yana faɗa ai yafewar Allah na cikin ka tsaya kai aiki da ilimi ka tsaya kai aiki da ilimi an faɗa ma misalan ka wanke gaba ka ɗaya ka gama to me na ka shaidan zai ringa ma wasu wasu wai ai ko ka ya wanke ko daidai ko baka wanke daidai ba haba wannan kawai sai wannan ya gushe daga gare daga sannan sai na daina wannan waswasin sashen malamai ya ce an so faɗin la ilaha illallah ga wanda aka jarrabe shi da yawan waswasi a alwala ko a sallah ko abin da ya kama da su domin shaidan idan ya ji ambatan Allah hanasa sai ya ja da baya aita a hara sai ya ja da baya wa ba'u da ya nesa la ilaha illallah ita ce ke kan gaba a wajen ambatan Allah wannan ne yasa shugabanni masu girma daga zababbun wannan al'umma suka suka zabe wanda suke tarbiya ga masu haduwa ta farkin Allah masu ladabtar da muridai faɗin la ilaha illallah ga wanda suke shiga halwa suka umarce su da ɗorewa akan la ilaha illallah suka ce anfa'u mubtada ne mafi amfanin magani a cikin kauda waswasi fuskanta bisa ambatan Allah ta'ala da yawaitawa daga gare shi shugaba mai girma Ahmad ibn Abil Hawara ko Hawari yace ana cewa Hawara ana cewa Hawari malami ne babba daga cikin gaggan sufaye ana faɗarsa hawara da fatara ko kuma hawari na kai ƙara zuwa shehi na malami na abi sulaiman darani wasuwasi cewa wasuwasi yana damuna sai ya ce da ni idan kana son ka daina wasuwasi in kana son wasuwasi ya rabu da kai fa ayya wakatin a hasan sabi duk sanda ka ji wasuwasi kai nuna munna domin kai idan kai munna da shi sai ya daina damunka idan ya dame ka to sai ya ƙara damunka in ya yi wasuwasi yana da wani shari in ya same ka ya zamo duk sanda ka ji shi damuwa kake to sai ya ƙara amma in ka ji shi ya zamo kana banza da shi kai farin ciki ai ba shi kenan ba sai ya kyale ka domin ba wani abu abu gara ila shaidani da shaidan baya so ba abin da shaidan baya so fiye da a ce mummuni yana farin ciki mamtabi amma in ka nuna damuwa akan wasuwasin sai ya ƙara ma shaidan zai ta ƙara ma wasuwasin ultu na ce in je a nawawi wannan yana daga abin da zai ƙarfafa abin da sashen shugabanni suka faɗa cewa shi wasuwasi inna ma yubtala bihi man kamula imanuhu ana jarrabar wanda imaninsa ya cika ne da waswasi domin ɓarawo hariba baya yi rufin gidan da yake wato ba komai a ciki gidan da yake ba komai a cikinsa me zai kai ɓarawo yasa gidan da ba komai ma sai abu kofa a buɗe barawo ya zo ya huce amma gidan da yake an san akwai wani abu a rufe kofa a rufe kofa barawo sai ya san ya za a ya ga ya buɗe ba ya rufa gidan da yake kango ba komai a ciki to alhamdulillah sai mu tashi babu ma ya qara'u alal ma'atuhi wal malduji yau wanda yake rankanin ne ma sai zama ba ruwan shaidan da shi to me zai je ba komai a wajensa to
a fili yayi a fili ai ya fi tsorata shaidan ya fi tsorata aljanin in ya ji ana yi a fili ko da boye dai ya zai isa masa amma yi a filin ya fi muhimmanci to alhamdulillah to mu karanta fatiha ɗaya salatul fatiha uku Allah ya saka masu littattafan da alheri malaman mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba mu fahimta Allah ya hore mana aiki da ilimi Allah ya yi mana ya yi wa dukkan musulmi duk abin da ke damun su Allah ya taimake mu Allah ya taimake musulmi a duk inda suke duk inda ake cutar musulmi Allah ya kwata musu haƙƙin su Allah ya dora musulunci akan kafirci Allah ya dora musulmi akan kafirai Allah ya ba mu zaman lafiya mu Allah ya ba mu zaman lafiya sauran kasashen musulmi a ko ina Allah ya ba da zaman lafiya bukatunmu na alheri Allah ya biya mana duk abin da yake damun mu Allah ya yi mana fatiha daya salatul fatiha uku